كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة عشرين da bakwai ga watan jama'a akhir hijira maki sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1445 muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin fallar shi da kaddarawar shi ya yi mana samun damar ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a kowace ranar talata a wannan masallaci mai albarka masjidar jami'in kanya zandar babu shakka cikin darasinmu na baya inda muka tsaya bayan kusan watanni biyu shi ne muna da cikin sura mai albarka suratul bakara inda muka tsaya a aya ta 262 insha Allah yau za mu tashi 263 haka ne wannan aya ubangiji tabaraka wata'ala ya ja hankalin bayansa na gari ya kuma yabi bayansa na gari akan falalar ciyarwa a bisa hanyar Allah sannan kuma ya ja hankalin akan mu yi taka tsantsan akan yin aiki da kuma rusa shi shine mutum ya aikin alheri ya zo kuma ya bibi bayan aikin alherin nashi da cutar da wanda ya yi wa a wajen aikatawa ko magana ko kuma ya masa gori wannan babban bala'i ne gobara ce mai haɗe lada na ayyukan alherin da mutum ya gabata a rayuwa yasa alamu ɗauki sarki ya ce mana karmi a ƙarƙashin wannan aya hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه inda wannan sahabi mai girma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatan la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim akwai mutum guda uku wayannan mutanen saboda aika aikar da suka yi a rayuwarsu a ranar tashin alkiyama Allah zai yi zai yi hushi da su ba zai musu magana ba kaka san ku idan ka zama cikin wayanda Allah ba zai magana da su ba ai ka shiga uku kai Allah ba zai ba kalle su ba kallo na rahama kuma Allah ba zai tsarkake su ba daga dukkan dattin zunubin da suka je da shi Allah ma ya musu ma taradin wata irin azaba wanda take mai rarri in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadaka a hirkinmu mu kasance cikin wayannan mutane uku kam yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan guda uku a ranar tashin alkiyama ubangiji tabaraka wata'ala ba zai yi musu magana ba ma'ana yayi fushi da su ba zai tsarkake su ba ba zai kalle su ba kai na hudu ya musu alƙawalin azaba mai dafi mutum na farko shine almannan bi ma'aba mutumin da zai bada abu kuma ya gori zai dauki abin shi ya bayar amma baya hanawa wata rana ya gorawa wanda ya bai la haula wala quwwata illa billah wannan shine mutum na farko mutum na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wal misbilu izarahu da mutumin da zai yi dinki yayi tazarshi ya saki wandan sa har da kasa ko yana takawa ko ya dinka riga har yana janta kasa saboda alfari saboda ya ɗinka shadda mai tsada wazan ake tagomi ko galila saboda ya isa zai ja tufafinsa har ƙasa wannan mutane sun shiga uku ranar tashin alkiyama domin allah ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba kuma allah maɗaukakin sarki ba zai musu kallon rahama ba suna ba da azaba mai radadi na uku shi ne muhallin shayar ya ce wal minfiku sul'atahu bi harfil kadib a ce mun faɗi na harkon almanan shi ne muhallin shayar wanda zai ba da kyauta ya gora da mai sakin wandonsa ko riga yana takawa sai mutumin da idan ya tashi sayar da kadara zai rika rantsuwa billahi lazi la ilaha illahu babu babu kaya masu kyau a kasuwan kamar wannan wallahi tallahi ba inda zaka samu ara haka bai da kaji ba ya rika rantsuwa alhali kuma rantsuwa ce zakariya ya ce wadda kayan ba inda za a sai da ba kamar haka a wani gudun suka same shi kasa da haka ya ce ba kaya masu kyau kalite kamar wa'inda ya kuma rantse kuma shi ya san ƙarya ke kawai ya ɗauki hankalin kare kasa wa'inda mutane muna fata allah maɗaukakin sarki ya mana tsari kalma zama daga cikinsu shi yasa ba shi da amfani mutum ya rika rantsuwa a wajen cinikayya manzo Allah sallallahu alaihi ya ji wani mutum yana tarantsuwa ce kar Allah ya maka albarka cikin abin da kake sayarwa idan mutum ya ga yayi shawar kayan ka ya saya idan ya ga bai masa bai yayi gaba sai Allah ya kawo ni me ya zafi ka rika rantsuwa billahi la ilaha illa huwa duk kasuwar nan ai ba za ka samu wannan farashin da nama ai kaza kaza kai ya kai ka mishi wani ba zai masa ba waye kai a wani dalili kai kai wani ba zai yi ba wannan duk wani usulubi ne ko salo ne na yaudara da za ka mata manisance su uwa. wadda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ja hankalin mummune ya ce ya ayyuhal ladina amanu na'am ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ubangiji ta'ala sai yawa muminai misali mu bada hankalinmu don mu fahimci misalin da Allah yake mana don mu gane illar ka ɗauki abinka ka bada kuma ka bibi bayan bayarwa da cutar da wanda ka bai ko kuma ka mashi gori ka gan shi nan baya iya komi komi sai dai mashi ka diba gan shi yana ba za su yi kaza ba amma sai dai su zo su damu mutum kaga kana cutar da shi kana masa gori Allah ta'ala ya ce misalin irin waɗannan mutanen shi ne zai mana shi sa ce ya yi wallazi na amuru ya ku waɗanda kuka imani wanda kuka gaskanta Allah da manzon Allah kuke aiki da shari'ar Allah Allah ya ce to ka shaidi la tubdulu sadaqatikum kada ku rika bata abinda kuka dauka kuka bayar na sadaka bil manni wal adha tare da gori ga wanda kuka bai ko kuma cutar da wanda kuka baiwa irin wannan aikin ba ku bane ya kuma mune masu irin waɗannan aikin idan kuka yi kalladhi yunfiqu malahu ri'a nas kuma kun zama tamkar waɗanda suka dauki dukiya suka bada dan riya kasa ko duk mutumin da ya ba dukiyar shi dan riya ai shi kenan ya kufsa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane wanda wuta za ta fara karin kumullo da tsoron tashin alkiyama daga cikinsu akwai masu yin aiki da riya wanda zai yi abu dan dai kawai mutane su gani a ce ka ai wani na akwai kyauta ai wani mutumin kirki ne ai wani akwai ibada ai wani akwai kokari shi lokacin da yake aiki ita zuciya dole sai ka sarrafa ta ne za ta yi ma'amala ne da bayan Allah ko kuma da ma'amala da Allah a cikin aiki cikin biyun nan sai ka samu daya dole ka dage ka tausasa ta ta yi ma'amala da ubangiji duk mutanen da suke aiki to zuciyarsu ɗayan biyu ne a cikin aikin nasu ko zuciya tana da ma'amala da ubangiji a cikin aikin ko tana ma'amala da bayan Allah mai ma'amala da ubangijinsa lokacin da yake aiki a cikin zuciyarsa yana sa rai da kaunar Allah ya karba da jin tsoron kan Allah ya watsi da aikin wannan kawai shine damuwar shi a cikin aikin shi yaban mai yabo bai ya burge shi kushe mai kushe shi dai ya za Allah ya karba shi kuma wanda zuciya take mu'amala da bayin Allah ba da Allah ba a cikin aikin sa to lokacin da yake aikin ya zai ya burge kawai ya za a yi a gani ya za a yaba ya za a jinjina masa ya za a yi a faɗa a ce ya yi shi ne bukatarsa kawai da zai yi abin ya zama ba wanda ya gani to shi kawai bai yi farin ciki ba yasa za ka iya samun shi a gefe ka ce taimaka min da kaza ya hana ka amma ka zo cikin mutane ka ce yana suna dan taimake ne a gashi lokacin sai baka saboda bukatarsa mai mutane su gane ce ka wani akwai ko ka diba nan da a gaban mai baiwa da kaza shi bukatar shi ta biya ko a faɗi a gaban shi ko a faɗa a wani guri mutane dai su gani kuma sun je su wani shi kawai shi ne bukatarsa to wala duk dan adam da yake aiki a rayuwarsa to zuciyarsa tana da alaka da ubangiji ne ko tana da alaka da bayin Allah wala ka sake yi kokari ka tirsasa zuciyarka ta zama to duk lokacin da kake aiki akwai ikhlasi a ciki tana da alaka da ubangiji ne neman yardar Allah neman sakamako a wajen Allah neman Allah ya karba jin tsoron ubangiji ta alakar yayi fatali da watsi da aikin da kai idan baka tausasa zuciyarka akan haka ba wallahi ka shiga uku sai ta yi yadda za ta yi duk lokacin da za ka yi aiki ta sanya maka tunanin to idai yadda za ka birge sosai sallah zai fara shi kadai ba amma kawai yaji wani ya shigo sai ya kara kyamewa ya kara makalkalewa ya kara gyara murya ka shaidan mugu ne wallahi da aikin shi ne ba wala aikin shi ne lokacin da yake shi kadai amma da ya ji wani ya zo sai kuma ta jawidi da tangini da duk zaka da kuma komai yana fitowa ya kara gyara tsayuwar shi tsaf wallahi bayan Allah daga da sabon manzon Allah su idan suna ayyukan alkhairi na wajibi kadai suke yarda su cikin mutane amma da abin da shafi nafila har nafilar dare suke shiga cikin daki su kule kar matansu ba su ga abin da suke dan neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala haka in sun tashi ba da kyauta ko sadaka sun suke su ɓoye kar wani ya gani sun bayar shi yasa manzo Allah ce as-sadaqatul khafi tudfi ghadab rabbi ka dauki sadaka a boye ka bayar dalili da wannan sadakar da kai a boye sai Allah madaukakin sarki da yayi hushi da kai yanzu sai yarda da kai sadaka a boye tana tunkuɗe hushin ubangiji akan bawansa idan Allah ya hushi da kai ka buga komai kaji ina shiru ne abin ya ka tafiya daidai yi kokari ka rika sadaka a boye za ka sha mamaki wallahi to shi dan mugu ne baya bari wallahi bai bari idan ka dauki abu guda goma za ka bayar in yaga za ka yi fi sabilillahi sai ci haba a cikin jama'a ka bada goma iko kare ka bada ashirin mana ka gada za ka bada goma ne saboda ba yanzu sai ya zuga ka ka bada goma a cikin jama'a yanzu ba da ashirin sai ka ba da ashirin kuma a banza shi bukatar ta biya ka ba da jewon amma a zero da ya barka ka ba da wannan kaɗankin don Allah gare ya ziga ka ka ba da diyawa kuma ba don Allah ba kuma ka yi asara kuma idan kai don Allah ma bai barka ba ha so yake ya ga wata dama ta samu ka gorawa wanda ka yi wa ko ka cutar da shi ka za ka ɗauka ka ba mutum ba ba wanda ya sani wata rasu ka ji kawai ka ce wannan ka sun hiwa da kyau ba sama da yi ba a tafiyar gafe ba mutane su gane kai da ka bashi wannan duk ake shaɗa ne shi sa Allah ce kar ku yarda ku riga ɓata abin da kuka bayar na sarka da kyauta da yi wa mutumin da kuka bai gori ko cutar da shi akwai hanyoyi na cutar da mutum ka yi mishi abu amma ka cuta masa ya bakin ciki ina ma bai amsa ba akwai hanyoyi na yiwa mutum gori wanda shi ya san gora masa kai Allah ce kaku haka da kun yi haka kun zamanto tamkar alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas kaman waɗanda suka ba da dukiyarsu dangane idan mutane ran tashin alkiyama Allah zai ce ina waɗanda suka yi aiki ko suka yi kyauta ko suka yi kaza dan ganin idan mutane su yaba musu diya zo su ce ga musu na tsammanin Allah zai ba su wani tukuici ne sai Allah ce a to ku koma gurin wanda kuka yi don su ganin ku kalla ku gani hal tajri indahum jazaa a wajen su da suka gani suka yaba yanzu za su ba ku wani sakamakon ba yasa Allah ce kada ku zama tankar wa'ancan idan kuka yi goli ko ko tuta wanda kuka yi ba daidai kuje da allazi yafiqu malu ri'an nas wanda sun ba da dukiyarsu don riya annabi sallallahu alaihi wasallam ina ji muku tsoron karamar shirka sabai suka ce wace ce karamar shirka ya rasulullah yace musu a riya yace saboda riya ciwo ne mai wuyar magani ba daktarkin duniya da zaka je ka ce wallahi ni ba da lahiya yace me yasa bai kamar shi su ne ke ce wallahi riya ce take damuna akwai shi zai maka operation ya warkar da ita zai baka wani kin ka sha ko allura zama mazala ma ce cuta ce mai wuyar magani riya Allah in ta sayo ka gaba raji raji za ka tashi yin abu don Allah amma in ta kuso kai kawai sai ka yi dan a gani yasa mazala ce wallahi ka shi ina ji muku tsoronta yana daga abin da nake ji muku tsoro karamar shirka sabi suka ce wace ce karamar shirka ya ce wato arriyawu arriya ya ce cuta ce mai wuyar magani illa ba rahim Allah abin kirkin ne za ka yi don Allah ya yarda da kai amma kai tsaye kirkin sai kwan sai ta kuso kai sai ka yi don kawai a gani a yaba wallahi tana da wahala magance mazala da kai shi ce na ji mana tsoro kuma illa ba rahim Allah sai yanka a cikin aikin masu aikin alherin a nan gurin shaidan yake kokari sai ya jafa maka ita to Allah sai ya ce to ku masu bayarwa kar ku bayar da abin ku cutar da wanda kuka ba ko ku masa gori in ku yaka kun zama ɗaya da wanda suke abu darriya kenan to duk waɗanda suke aiki darriya sai Allah ce to wala yu'minu billah musiba dan imani da Allah musiba kuma dan imani da ranar tashin alkiyama kenan masu aiki darriya da masu cutar da wanda suka bawa abu da masu yin gori daidai suke ayyukansu da ayyukan kafirai kafirai dai ya kira sakamako a wajen Allah domin su wayannan Allah ya kimsa cikin wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yu'minu billahi wala bil akhir basu dan Allah ba dan imani da Allah basu dan tashin alkiyama ba Allah sai ce kai gama misalin yanda zai faru idan hal mutumin da yake yin aiki dan riya ko yayi dan ya gorawa mutum wai bahaushe ya ko bahaushe yake ta wai da zaman banza gara aikin uwar kishiya kun san menene karshen magana wai wai ko wata ranta ta baka ka mata gori eh shine a yi wa uwar kishiya aiki ranar da kishiya ta tsaba ki saki mata mi yan gobe shi ne ta zama banza ugu ba hushe tennan na uwar ki kaza uwar shi ne ba ya wada Allah ba shi za ki ta zama banza gara ki uwar kishiya wako ta taba kiki mata gori Allah sauke to Allah ya ce misalin masu yin gori da masu yi darriya da masu cutar da wanda suka ba abinda suka ba ko suka yi mishi abinda suka mishi in ba damu ba kai da ka samu matsayi kaza mu ne nan muka yi kaza muka shiga muka fita mu muka yi wane ne in ba damu haka dai a yi ta cutar da mutum saboda wai an yi mishi wani sabab Allah ya ce irin waɗannan mutanen ayyukansu da suka yi a wajen Allah ba masalahu ka masalin safuwanin misalin su kamar ka samu fal dutse ne an san fal dutse ko dutsen sullu yara sun buga ne da wani ko wanda za a je a zauna ka beko kawar ka sai da kuma sai mai samci ko falzuzi kenan wanda yake sulub shi da ake cewa safwanin alaihi turabun sai ka samu rairai ya ka zo ka zuba akan dutsen sullu an gane bayan ka zuba rairai ka kuma gefe ba a saba huwa bilin sai aka samu wani mabakon ruwa kamar da bakin kwarya bayan gama ruwan idan kika kalli dutsen mai za a gani Allah ce fataraka husar da kaga zai bar wannan dutsen tatas ba komi ko? shi sa malamai suka ce Allah ya kama misalin zuba rairai ne don wai ko da yawan aikin naka na alheri adadin shi bai lissafuwa yana da yawa don in ka ɗauki ƙasa ko jimki daya a baka yi lissafa ta ko? akwai ta mata ɗauka ko mun yawan aikin mai riya da mai cutar da wanda yawa alheri da mai wanda yawa mutum wani abu gori to yawan aikin shi komin yanda yake kamar ya dauki ƙasa ne ya zuba a fal dutsi dutsin salulu kuma bayan ya zuba ƙasar ya koma gefe sai aka samu wabin ruwa mamako kamar da bakin kwana ko milimita tamanin haka ko ɗari ko sama da haka ya gaji ba ya ce yau a yi ruwa kamar da bakin kwana ko shi kuma ya zuba ƙasa akan dutsi fal dutsi kaga irin wannan halin da ma mai zuba ƙasa akan dutse zai samu bayan mamakon ruwa shine halin da mai riya ko mai aiki dan ya gama aikin ya cutar da wanda yawa da maganganu ko wani abu daban ko gori to irin yadda za su samu kansu a gaban Allah wajen ayyukansu shine irin abin da wanda ya zuba rairai akan dutse kuma aka yi ruwa zai samu ya samu rabu to haka shi bai samu komai wajen Allah komai yawan aiki shine Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa iya samun damar amfanuwa da wani koda shay ko dan kadan daga cikin abin da suka aikata komai za ta ji gaban Allah bobo bobo ba su da alheri ko daya sai zunubi idan sun kalli zunubin su da kasa ya kai fanto gare sama ladan babu in har za su samu sauran ayyukan alherin su to wanda ya zuba ruwa akan kasa rairai akan dutse mai samtsi aka yi ruwa kamar da bakin kwarya ɗan abin da zai samu in ya samu to su ma sa samu wajen Allah haka za mu ce ba zai samu komai ba fataraka husal da zai bar wannan dutsen ne salba komi tatas to su ma laka durna lashe ba sa iya samun ikon amfanuwa da wani abu mai ma ka samu daga cikin ayyukan su na alheri Allah ya tsare mu wallahu la yahdi al kafirin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai kenan babu wani abin za su samu na wani alkhairi daga cikin ayyukansu na alkhairi da suka yi kamar yadda kafiri ba zai samu komi a wajen ubangiji ba na tashin alkiyama da haka ya kamata duk abin za mu yi kokari mai ikhlasi mu yi shi dan Allah ka shaidu mu da yin gori ka shaidu mu da cutar da mutane dan mu musu alkhairi sannan mu ne santiriya a cikin ayyukanmu na alkhairi gaba da Allah sa mu dace sai Allah ya ce ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين طرفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير to daman shi yin gori bayan ayyukan alheri ko cutar da wanda aka wa koriya wata siffa ce mummuna daga cikin siffofin da suke yawaita ga munafukai Allah ya tsare mu amma sai Allah ya kama maganar waɗanda suke masu imani su ne misalin ladina wa misalin ladina ya fi kuna amwalahum misalin waɗanda suke ɗaukar dukiyarsu su ciyar ba don riya ba ba don su gora wanda suke bai ba ba don aikin uwar kishiya ba ya gane ko da su yi don su gora ba sun yi ne kyau ibtiga ibtiga ayyuhu ibtiga amratullah dan neman Allah ya yarda da su komai zaka yi kai dan Allah ya yarda da kai wallahi shine mafita amma in dan yarda mutane ne Allah ka samu matsala in dai adam ne ubangiji tabaraka wataala da ya halicce shi masa tarin ni'imomi har yanzu ma bai burge shi balantana kai in yadda zaka yi Allah ya yarda da kai kawai amma ba mutum ba ba wace ya ce wai makiyinka ko a cikin ruwa kai tafiya sai ce ka tara mai kula wai abin yana da kama da haka ne akwai waɗansu kalmomi da ake a hausa idan ka kalle su suna kama da abin ne duk yadda za ka yi wanda baya son ka bai son ka ne bayan za ka burge shi ko ba haka ba ba shi ne ake a domokaradiyya ba da abin da ka yi a dasar ce ba yi wani ne shi wanda masu mulki ne fa komi daidai ne ko tsaye aka tafka kawai tun da su suke mulki daidai ne to kai abu don neman yardar ubangijinka Allah ya ce misalin waɗanda suke ɗaukan dukiya su ba da ibtiga a marzatillah wa tasbitan min anfusihim da samun tabbatuwar yaqini a cikin zuciyarsu na abinda suka bayar kin ba asara suka yi ba sun ajiye inda ba gara ba zabo za su same shi a wajen wanda suka bada dan shi shine Allah to shi yasa duk lokacin da zaka bada abu ko zaka yi abu na alkhairi kai shi da yakinin zaka samu sakamakon ka ne a wajen Allah إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا haka Allah madaukakin sarki ya saukar da wani aya wannan su malamai suka ce akan sayyidina Abubakar ne to mu muna ciyar da ku ne liwajhi Allah dan neman yardar ubangiji la nuridu minkum jaza'an ba ma bukatar in mun muku kuma na kuma ba ma bukatar in mun yi ku ce an gode eh muna neman mi wajhin lani to shine misalin wanda suke daukar dukiyar su ba da ibtiga muradullah da tabbatuwa a cikin zuciyarsu da yaqinin Allah madaukakin sarki zai saka musu shine kamar sallar jannatin Allah ya ce kaman gona ce filin gona da ka samu gonarka mai kyau to sai ka kokari ka cika ta da rubutun da taki an san taki ko taki original kuma ba wancan nan nasara ba wannan gona guri ne mai kyau guri ne wanda idan aka yi ruwa yana daukar sanyi kuma sai ka samu ka cika gurin da taki sosai a wannan shekara kuma kai shimka kuma bayan gama shimkarka asaba hawabidin sai aka yi ruwa wanda yake mamako aka samu ruwa a shekara sosai idan aka ɗauki gonar da ƙarfinta bai kai ya taka ba ko kuma ƙarfinta ya kai ya taka amma ba taki idan mai watan gonar ya girbe abincin shi kai taka da taki ka girbe zai zama ɗaya bai zama ɗaya Allah ya ce wannan gonar da aka sa taki fa a ta tsukul hadifai kaga za ta ba da abincin da aka shimka linki biyu idan gona ta da taki ta kabar taki idan ka yi bahu daya la'alla ne sabu biyu ko uku ma za ta fara da akalla da Allah ta bi fai linki biyu saboda an samu ruwa sosai idan aka yi ruwa sosai gona da ba taki amma nan ba baya yi ko yana cewa ke sai ruwa ya rike shi idan aka samu ruwa sosai kuma gona da ke da taki fa sai amfani ya haɓaka idan an tashi za a girbi nau'in abincin da za ka girba wancan irin shi ne shi a gurin shi ba take kai zaka dauke da ibrahim da linki biyu sai Allah ce fa ilayhi subhawa bilu kai ko da ma ba a samu ma bako ruwa mai yawa ba na fitar hankali an samu dan kadankin ruwa to kai dai ka samu amma wancan wanda ba take ba haka zai zama to kila bai ma samu komai ba ta Allah sai ce wallahi wa ta'amaluna khabir lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aikatawa masani ne mai bar labari ne wannan Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari yana karantar da mu ne irin yadda Allah yake bawa waɗanda suke aiki don Allah sakamako ba irin shi ake bai waɗanda ba su yi don Allah ba zuciyar da take da ƙarfin yaƙini da tawakali zuwa ga Allah da neman yarda Allah a cikin aiki ba ɗaya take da zuciyar da tana yi ba ne kaga wani zai yi aikin ne don Allah kaɗai wani zai yi don Allah kuma dami Allah don azin jina mushi a ga ladansa ba zai zama da wadan Allah ba shi yasa za mu zo mu yi sallah gaba ɗaya sai ga ladan sallar kowa da nashi tun wajen nutsuwar ba ɗaya ba ne wani zai samu kashi ɗaya cikin goma ne na sallar shi wani kashi biyu cikin goma haka manzo Allah ya ce mutum zai samu tusu'aha sumunuha subu'aha sudusuha har gashi har karshe a cikin sallah zaka samu wani kashi ɗaya cikin goma zai samu wani kashi biyu har zuwa wani ya samu kashi tara wani ya samu samfur san Allah samu cikin masu samun samfur san gwargwadon yaqininka da Allah nutsuwarka a cikin sallah to haka duk ayyukan alheri kowa ladan shi daban ne shi yasa ko aljanna aka je ai aljanna wurin da ta wani ba ɗaya ba ce wata aljanna da kakala zaka ce wannan sai suwa da ai a yanzu da aka ɗanka riguna ai kowa san zake mai daidai ko kai mai ƙaramin jiki in ka samu rigar babban mutum kato wani diameter ka sa ta a wancan ka sa za ka ce a wannan ina bata mu wannan ba ba irin ta yasuwa ne haka wanda yake da katon jiki in ga kayan wanda yake mai kankaran ba to haka aljanna take yi kana dan kana gidan kana dan zaka tsinka yi wani gidan shi kamar farin wata can kana can koli Allah samu dace ya samu jannatu aliya kudubuha dariya Allah ta'ala samu dace to bangaren aiki kowane mutum akwai darajar shi kuma duk motarkin yana nan a wannan zuciyar dai da manzo Allah ya mata fassara da duk duniya ba laktoti ba wani daktar da zai fassara da sama da wannan ta a jikin gangan jiki akwai tsoka kwara daya idan wannan tsokar ta gyaru duk gangan jiki ya gyaru idan ta bata fa gangan jiki ya bata manzo Allah ta kasura ita ce zuciya malamai suka ce ba wanda sarkin zai iya zuciya irin wannan fassara ko ta gaba a jikin ɗan adam ya fassara ta inda bai buƙatar ta'aliki irin fassara da manzo Allah ya zuciya Allah ba mu zuciya mai kyau to shine Allah ya ba mu misali kaga waɗanda suke ba da dukiyar su dan Allah ya yarda da su to ba ɗaya suke da waɗanda suke ba da dukiyar su dan ganin idan mutane wani kuma yana so Allah ya bashi lada hallo dai yana so a yaba shi idan kai abu dan Allah ba don ayaba ka ba idan mutane sun yaba ka ko ka ji daɗi wannan wata bishara ce in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba kai ba don ayaba amma da man kai da kai kai don ayaba da ba hadi ba kuma sai ka ji ba daɗi kaga akwai matsala ko akwai matsala kai ne don ayaba kuma da aka yi shiru sai ka ji kawai ba daɗi agin shi ho wani so yake abin da za a zage shi wata shegewa ne kawai ya burge Allah ya so yake sai Allah madaukakin sarki yace ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli ath-thamarat وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله أبنجي تعالى سيكارك والمسالي يتعود أعدكم yanzu ɗayan ku zai muri an takun lahu jannatin a ce yana da wata jarrar ko garka min nakhil wa alam wanda ya cika ta da dabinai da kuma inibi ta jarimin ta ce lanharu ga kuma a cikin wannan garkar tashi ko jardanki akwai ruwa ko ina yana gudu lahu biya min kullu samarat bayan manyan manyan itace masu daraja inibi da dabino halu akwai kowane irin 'ya'yan itace akwai banana akwai na'ana akwai duk wani abin da ake bukata daga cikin kaligin to akwai a ciki ga manya-manya masu daraja dabino da inibi duk wani ƙananan abin da ɗan adam yake bukata a cikin garkar taka akwai wasa ba da kibar kana cikin wannan yanayin kuma sai tsufa ya zo ga komi a cikin gonar akwai walahu ziratun ba'afa kuma bayan tsufan ya zo kana da yara ƙanana ka san babu abin sai kamar mutumin da heda ya tsuwa ya fara aikuwa ƙarfin shi ya kare kuma ga yara ƙanyin su bai kawo ba ta wani abin tausayi ne to irin wannan mutum kuma a ce yana da jarram wanda ya dogara da ita duk wani abu na ligim akwai a ciki kuma daga cikin wannan abin ne yake amfani da su ya ciyar da 'ya'yansu kuma ya saida ya musu wani abu tsufa ya kama shi ga jardankin komi da komi akwai ba a saba isarin fihi na sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da wata allobar jamara irin wannan mahaukacin guguwa mai sanyi wadda take kone abin shifka gaba ɗaya ka tashi garken ka ba komi kurmus ya kone ga tsufa kuma ga yara ƙanana yanzu Allah ya samar da wannan garkar tashi da isarun fihi naru wata iska wadda take da kura fata da kace ta kone garkar aga da ya zama abin tausayi ko inda ba yana da ƙarfi sai ya je ya yi kokarin shauka wani to shi ya tsufa yanzu bashi da karfin aiki yaran da yake da su kuma zuriyatu da afa yara da ƙanana ko mata ne ba sa iya aikin ba zuriya dai ga tarin masarori ba sa iyawa shi baya iyawa su ba sa iyawa kuma abin da suke da shin babu ya kone wani yaya halin shi yake to shine halin mutumin da a duniya ya yi ayyukan alheri amma sai bibi bayan aikin nashi da gori da cutarwa zai tashi gaban Allah abin da ya dasa babu shi a wajen Allah ya kone shi da riya ya kone shi da gori da cutar da wanda yawa baya da ladan a wajen Allah kuma gashi ba yanda zai yi wani kamar yadda wannan tsufa ba zai bar shi ya sake raya wata jardankin ba kuma ga masu bukata yanzu yana bukatar aikin lada ya zo gaban Allah kuma babu shi kaga wani abin tausayi ne ko shi ne sayyidina Umar wata rana ta ran sabon manzon Allah ya karanta wannan aya ayi wadda arukum atakun law jannatin min nakil wa anab sai ya tambaye su yace mi ko kun san mi ake nufi da wannan ayar ko akan suwa ta sabka sai na Umar ya tambaye sabai fiman tarawna hadhihi al-ayatu nazalat akan suwa kuke ga wannan aya ka saukas suka ce Allahu a'lam ka san sai na Umar kawai sai wuce ki kai ko ga mun kun sani ko ba ku sani ba kawai wannan Allahu a'lam kawai ku yi bayani fakadu ba Umar faqalu faqala qulu na'lamu aw la na'lam ku ce mun kun sani ko ba ku sani ba in kun sani ku yi bayani in ba ku sani ba ku ce ku sani ba wani Allah wa'ala wani ba hujja ba ne a cikinsu akwai bahar umma shi ne abdullahi da abbas ya ce sai na ji a cikin tunani na wani abu ya zo kasan Allah ya ba shi ilimin tafsirin alkur'ani da yi da fassarar da addu'a da manzan Allah ya mishi ya ce Allah ka sanar da shi yasa abu da ya kowa bai gane ba shi sai ce shi ya sani da aka labarin ashabul kaf Allah maɗaukakin sarki ya gama ba da labarin sai ƙuru da kaza suna cewa kaza ne ko kaza ne a ƙarshe sai ce ka gaya musu ubangijin ka shi ne mafi sani ma ya alamuhu illa kalil ba wanda ya san tarihin wa'annan mutane sai ‘yan kaɗan adala ɗafa zai tashi ce nina daga cikin wanda muka sani to a nan gurin mace sai na ji wani tunani ya zo mini yana ce ya amurin mumine ya kai sarkin mumine abdullahi ɗafa zai ke magana فقال عمر yace ya ibnu akhi qul wala ta'kir nafsak kawai kai bayani kada kawa kanka ruwa akan ilimin da Allah baka na san kai ka sani sai yace wannan aya ta sauka ne akan mutum mawadaci yayi aiki da da'a zuwa ga Allah amma shaydan sai ya tura mashi wata bataliya wanda za su sa mai saban Allah akan aiki wa imma riya wa in ma ya walakanta wanda yawa aikin wa in ma ya masa gori bataliya ta musamman shaidan zai tura masa ba zai bar shi ba kuma har sai ya dirmiyar da shi akan wannan ba na sai ya bata aikin nashi da haka mawa ibn kasir ya koro kisa akan wannan yace babu shakka wannan hadisi ya fassara wannan aya abin nufi a nan gurin wannan aya da ke bayani akan mutumin da yake da jardon komi akwai wanda ake bukata gashi ya tsuha gashi da yara kanana sannan sai Allah ya jarrabe shi da wata masiba alloba ta kore gurin to daidai yake da mutumin da ya riga yayi aikin alherin amma kuma can a ƙarshe sai ya bata aikin nashi na alkhairi yanzu ya tashi gaban Allah yana tunanin yayi ayyukan alheri ko yayi kaza yayi kaza aina ashe ya halaka da aikin nashi sai ya tashi gaban Allah kuma ba shi da sakamako kaga ya shiga cikin rauni musu rauni ya zama abin tausayi da haka Allah madaukakin sarki yace kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat dalili da wannan Allah ke bayyana muku ayoyinsa waɗanda suke son ku yi ayyuka dan Allah ku nisanci yin gori ku nisanci riya ku nisanci cutar da mutane idan kun yi musu abin kirki da haka Allah yake bayyana waɗannan ayoyi a gare ku da Allah kun tafakkaru ko za ku yi tunani ku san abin da ya dace da ku sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا anna allaha ghaniyun hamid ubangiji ta Allah yana ubarnin mu'minai da su ciyar da abin da Allah ya ba su ma'ana daga cikin abubuwa kuma su kyau idan aka ce a bada fi sabilillah to idan ka sa hannunka a jihu ka dora hannunka wajen inda manya manyan ba inda karana ba ka sa al'adar malam bahaushe ko kuma galibin mai idan an ce a taimaka fi sabilillah to wai shi na Allah ba a bada manya sai yan canji idan mai bara ya zo ka taba ganin mai bara ya zo an mai kame jika goma akwai wanda ya taba gani daga hannun shi ta yi yawa ko wani ya zo ya ce a bada fi sabilillah kaga wani ya cire dimin duka ba muna ba mai halin bada wani ne ko a masallaci a ce jama'a a yi taimako a kan kaza yan kaɗan za ka samu masu ɗaukan dimin su bada ta yawa sai mutum ya ɗora hannu a wajen nan ya jirga goma ce sai ya saki a jihun nan ma ya taɓa ya biyar ce har ya sa hannun a cikin ƙasar sai ga ya saka ta yawa sai ya ji inda 'yan tingarangaran inda 'yan canji shi ma an yi ɗarko sai ya ɗan zazzaɓe ya diba suka ɗan sulme masara masara sai ta zakari cirus a shi dan mugu ne wallahi baya bari kai zaka bada wannan duka kai yawa alhali kuma ka riga ka san cewa Allah ya ce wa ba afakatun min shay'in fa wai kuluf duk abin da ka dauka ka bada wallahi Allah alƙawarin sai ya mai maka tun ran duniya fa yanzu nan kana da jika goma idan ka dauki rabi ka bayar jika daukin a sai ba jika biyar ko to dalilin wannan biyarkin da ka bada sai Allah ya kaddara maka samun jika hamsin wanda da babu ita a cikin lissafin da yake a cikin tsarin kai wannan falala ce ta Allah eh mana ana shaba da kisa wani ba Allah da yake ne ya fito dirhamin shi da yaji wani ya ce wa zai ba mu bismillah kawai sai mai ka duka ya koma gida ya zama shi can da aka zama dai kwankwasa mai koma sai ya ce ga wani alaji ce in kama ya ce masha Allah Allah saka alheri kina Allah ya biya shi ko yadda yaje zama ya fara da sai ka saka ma kyauta irin wannan ta ambulan sai ka shiga daki ko ka ne ka dai buda sai ka tara ne sai ya fito da gudu ya mutu ya ce ba Allah dawo ya ce wannan abin da ya kawo dawo ne ku ya ce ya ce a ba na bane ina ne sun baka ya ce ni dai haka alhaji ya ce in kama ka ya ce to ina wani kawai akwai saura ce ko mun kayan ya ce ni haka aka bani ya ce to in ku haka ne daidai mu je wajen shi in ya ce shi ne ya bada hakan a kawo to lokacin zankara ce to mu je sun kama hanya sai ce dan Allah zan tambaye ka waya ga maka ba haka wani yace a ni ina da hujjata man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha shikenan yace hujjata Allah ne yace duk wanda yazo da kwaya daya ya baiwa Allah falahu asharu yana da guda goma amsala kwatan kwatan abin da ya zama dirhami daya dazu kuma ni ka kamun tara ni wani bara da Allah mai don goma ya ce kai da kai haƙuri wallahi tukuci na ɗauka ga ɗayanka cewa tukuci ne ya ɗauka ce haɓa yanzu da gaskiya Allah zai magana ba haka ba don Allah muna da irin wani yakinin muna da shi me yasa ba za mu yi ba umaru da Allah ba ne ayar ƙuranin ba haka ba ne ta yi su faya saboda ta daɗe ko daɗewa ta yi zuba ita mace man ja'a bil hasana falahu asharu ya ce wannan a duniya ne ya ce ai maganar lahira da ake ya ce ai daga 700 ne mun karanta a cikin karatu na baya ai an rama ba sai kawa kamar sun bulatin ne kamar mutum ne shimka abu kwaya guda sai ai hawa ya hudu zangarniya wanda kowace za ta bada ɗaɗari ka gani fi kullu sumbulatin ya tuhabba Allah ya ce wallahi za a yi filiban ya sha kuma a lahira daga 700 ne zuwa mi zuwa linkin baliki amma a nan duniya Allah da ya ce wa ba a min shefa huwa ya kulif duk abin da ka bada ko mine ne Allah zai mai maka gurbin to da nawa za a bai maka sai ce man za'a bil hasana falahu asharu amsaliha duk wanda ya bada abu na alkhairi kwara daya to yana da goma kwatankwacin shi kai ba bada ba duk abin da kai wa dan uwanka musulmi na alkhairi to shirya kai kuma za a maka irin shi so goma eh Allah zai sa a mai a mai maka a maimaita a maimaita irin wannan da kawo wancan har so goma ko ka sani ko baka sani ba wannan haka ne eh amma an kawo batun tsiyawa da wanda za a sayatin sayatin musula za a sa kai ma a maka wata tsiyar daya kila dai hada wasali kai za ka ba wasali ga gani ko cikakka za a maka guda to da haka ya kamata mai rada ubangijinmu ubangiji ta'ala ya ce ya ku masu imani an fi gumin tsayiban ku ɗauki daga halal ku bada daga cikin abin da kuka nema kuka tara wa mimma akhrajna lakum min al-ard har daga abin da Allah ya fitar muku daga kasa kaman abin da kuka noma noman rani ne ko noman damana ne ku cire haƙƙin Allah zakka ku bada ka diba wani tausayin Allah idan kai shuka a gona ka je gida ka kwanta ruwan sama ya zo ya bige da ta fito ka noma sai aka ce in ya kai nisabi kaman kwano 300 ko to duk cikin goma zaka cire daya idan aka ce zauwa ka yi ka gino ruwan a ƙasa ka sa motar ko ka jayo da guga ka shayar da yanzu saboda tausayin Allah sai aka ce to ba cikin goma za ka ba da ɗaya ba ko da ya kai nisabi cikin ashirin ne za ka ba da ɗaya amma duk da ka sai ga ɗan adam ya kasa fitar da zaka idan ka tara kuɗi miliyon guda duk za ka fi cire jika ashirin da biyar ne gaba da amma sai mutum ya ga ina ta yawa wasu miliyar nawa gare su miliyar ɗaya nawa zakata take amma sai ga kullum ana cire zakar kawai ba labari shiru ina canza sabbin yan jika jika da yan ɗari ɗari a tara makahi da yara da guragu da bulala wanzu su wuni suna shan rana da kyar su samu jika ɗaya su koma gida da malishi wai alhaji wani yana wata zakka sai ga azo an tare a gida tun da safe an wuni an yi wani anan garma da bulala yake zuwa kai an baka dama ya tsabga maka bulala ce ba ba ba Allah ji kashi ya rasu lokacin zaka gidan shi ake tsaro tun da za a ga an cika gidan ya hoto da bulala shi ya more Allah ya sauke to Allah ya ce ku ba da abin da Allah ya arta ku da shi har daga abin da kuka noma shi a ban kasa amma wala ta yammul khabisa minhu tunfiqu kada ku canza mummuna daga cikin masu kyau a wajen bangaren abin da za ku bada wasu malamai suka ce a ta sabka ne a lokacin kasan mutanen madina masu noman dabino ne idan mutum ya dabino na sai ya diba dodo wanda suka yi kyau sai a tare su bangare guda wannan suna na sayarwa ne sai a diba wasu wanda suke da tsutsa-tsutsa ko sun dan bushe ba su nana ba sai wanda a je a ajiye su a masallaci wasu saboda bayan allah su zo su tun da wani ba na kuɗi ba ne a yi Allah ta kada ku rika canza ku rika daukan mara kyau a ce da shi ne za ku ciyar kada ku yi haka domin wanda da kuke dauka kuna ba da mara kyau din ku kaddara a ce ku ne zabe walastum bi akhizihi illa ba za ku karba ba sai da kyar sai kuna ba su mi in ka bai mutawa mara kyau yana karba da fara'a ne sai ya gama fuska sai dai kawai rimsa ido ya karba sai in kun rimsa ido kuma za ku karba bari mu rimsa ido dai mu karba ku ba da wanda yake mai kyau wa alamu ku sani an allaha ganiyin ubangiji ta alama wadaci ne zai ce ku ɗauka ku ba da ba don ba zai iya ciyar da su ba ne ya ce ku taimaka musu ubangiji ta ala kuma hamidun ne abin yabo ne ya yabi kanshi da kanshi a gurare da dama cikin littafinsa ko da ku ba ku yabe shi ba ko da ba ku yi ba abin da yake godiya ce zuwa gare shi allah ya gode wa kanshi da kanshi tun da ya halatta sammai da kasai wadda haka duk menene yake faruwa a wajen yin riya a wajen bada ba dan Allah ba a wajen cutar da wanda aka bai a wajen gori duk dai mugun ne shedan ne shi baya so ku zamanto kun wadatu idan ka dauka ka bayar Allah zai maye maka linkin balinki zuwa goma to ai shi ya kaskanta shi yasa sai ce kai duka zaka bada yayawa mana ai masu bukata suna yawa ya dan rage saboda ai akwai masu bukata yanzu ka bada jika biyar gaba daya an wani zo an jima kuma shi yana so ya zaka yi kai da ko canji baka a gani? eh ya tabi da maka kana da matsala ka zama maka yi ba matsala ka zama maka yi duk bai ka maka yadda sai ka tashi aikin alheri saboda mai Allah ce a shaitanu a shaitanu ya idu kumul faƙara wa ya murukun bilfasha مم.
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ubangiji ta lati a shaitan ya dukun fakar shi shaitan da kake ganin shi kullun yana muku alkawalin talauci ne in ka dauka ka bada wallahi zaka talauta kage kai in baka ban bai baka yanzu ka ba wannan wancan ma yazo ka ce kage kai in baka ban bai baka sai ya tuno maka wannan sai ka tuna ma wani lokaci da baka je ka tambaye wani ya baka kawai sai ka ji wallahi gaske ne wani mutum ne ɗiyan shi wai tara yake wa gargaɗe yake ta kun ga babu mu lokacin bashi da shi ni na ɗan karimi duk dangin mu ba mai ba mu kuma karku bai kowa ko kun samu haulola kaga zama shi ɗan ko wai shi na ɗan karimi lokacin baban su bashi da shi yanzu ya yi hali ne ba ba mai taimakon mu a gidan duk dangin nan namu kuke mu kuma in kun samu karku bai kowa Allah shirye da shi Allah shirye da shi to da haka ashaitan ya dukum alfaqar kullun shi shaitan abinda zai sa maka a cikin zuciya ya hararo maka talauci ne kawai shi sa sai ya maka umarni da alfasha bayan hararo maka talauci shine rowa rowa ai alfasha ce wanda Allah ta kashe dinku da rowa rowa ta ka zubar da jini wa ita ka zubar da jini a ban kasa duk lokacin da masu shi suka hana wanda ba su da shi ya za su yi ba zama yan kwanta kwanta ba me yasa za ka zama lahi an ka aje motanka daga an sace wani lokacin ma an kana daki ya ariye ka ba gani salula baka tsira ba ai rowa ce ta yawa wani an bashi arzikin wajen mutum ɗari ya danne daga shi sai matar shi da fafi da mami Eh. kawai su ya sani ɗiyan birar gare shi matar ɗaya lak kuma ga kudi miliyoyi a banki sai kalkil kawai na ban zamana wanda zai iya fito da wannan kudin musamman ma renon horon shi Allah ya sauke yanzu ga gada makwato renon ingila in mutum ya je ya satar ma a farti shawo ko a hotu a kwakwa kaga sai zo ya bude wani gidan gona kaga wajen mutum 200 suna aiki ko ya bude wani kamfani amma mu nan ha wala idan su yi shato da shi kawai gida ko su kai can gurin masu jan kunne su aje musu da sun ji a kasar ka ana zargin ka yasa dahi ya tsire ya ce a so sun ka kai an bincika an lige shi yake na zama nasu ta za ka yi gurin masu kai kara daman abin na wake kuma an abi ne satan wake na a gani haka ne ba aka yi ta yi a ga mutum ɗaya ya sace miliyoyi kuma dangin shi talakawa suna kwana da yunwa in azumi ya zo sai ya raba musu karton sukari ce kowa ba shi guda guda mai kokari ya ce da shiga goma goma shi ke da haifari kuma ga kuri a banki ga kuri a turai a gani shaidan ya ce idan ka bada kaiwa zai baka shi kullum shaidan yana hararo maka da talauci karkar da wallahi duniyar nan yanzu in ka suke baka da shi hannu daga da ya sai bari haka ne ba a gani kullum kana program ka tara kudin can a ƙarshe kuma jin daɗin ma ya gagara yau ga diabetes ga tension ga cutar nama a gita komi ne ya gita wata good nama ma hana maka ci aga ga hemorrhoid ya gani ga bala'in duniya tunanin duniya ya dame ka tansiyon kullum tana hawa a ga sai gaba da tunani sai neman cikin turuzi maroc france ka ta yi bizit wata nasu a kaka akwati in kai babba ne sai maji an sa ta tsohuwa tana karanta muhammada kawai ka sa kai shi ke nan ya magada su shiga cikin lissayi kuma gida na unguwa kaza ne wannan ka gani ko? haka ne kai baka ba addinin Allah ba baka taimaki al'umma ba danginka cikin talauci kai ka zo ka mutu ka tare kudin a horon shi ko ka zo ka sayi kasar banza da gidaje na banza ka mutu kawai ka ga yaran ka suna sayan katon motar nan boom suna tada mutane kura ana su dan gidan lajuwa ne mota mercedes go ta yi daɗin o haka ne eh haka ne suna tada mutane hankali ran mutane yana ɓaci ana rubuta musu zunubi kuma har da kai kai ka tara Allah sauke raka ƴan uwa duk lokacin da Allah ya bamu dama wallahi mu nemi lahira wa mutagi fi ma ataka Allahu daral akhirah kullum mutum ya yarda ya mance rabar da Allah ya bashi na lahira a nan duniya wannan matsala ne to shi shi dan kullum zai hararo maka ne talauci ya zaro maka matsala kaza matsala kaza da aka karka bara kaza kaza ba ya isa yasa wai amurkum bil fasha yake umarnin ku da alfasha amma a wajen aiki alfasha sai ya zuga ka yanzu ka diba fa a wannan kokon wani ya tare da mota mercedes mercedes ko ta kala ce ce wanda ya ci takobi dan Allah ka ji ba karan baban shi ba karan uwar shi ba tana yi wa dangin shi suna nan cikin talauci mota sabuwa wai wanda ya ci kokowa Allah shirye shi limamin garinsu ne tana yi wayar nan da tsohon moto sai ya mutu kuma a ce a ji a kira liman shi zai gyara gawar shi ko? ka gani? cikin dangin shi masu nan cikin matsala Allah sauwake me ku mutum ya aikin alheri wallahu ya yi dukkan magfirata min fadla ubangiji ta'ala ya muku tanadin gafara ne da farla daga gare shi yasa yace ku ciyar wallahu wasin ubangiji ta'ala kun mai yarwatawa ne idan ka ciyarkin shi zai yarwata maka ne alimin kun masani ne ga wanda ya cancanta ya baiwa farlar shi da wanda ya cancanta ya bai lada mai yawa ko kuma kadan Allah ta'ala ya shirya da mu tafarki madaidaici abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuma kuskuren mu Allah gafarta mana subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh